بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلي عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو لهدي عشرين دا أكو رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin a wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan april haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da ashirin da biyu mun dawo za mu ci gaba da karatu alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramaka Allah bismillah na'am نعم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما
alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana martabobi da darajoji na matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah subhanahu ta'ala yake jan kunnen matan manzon Allah akan yin biyayya gare shi da kuma cewa idan sun saba mashi to su sani fa suna da zunubi ne ninki biyu sai Allah ya ce ya nisa annabi mai ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu dhifain wa kana zalika 'ala Allah yasira bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa matan manzon Allah idan suka saba ma Allah suka ha'inci annabi to Allah zai ninka masa azaba ninki biyu to haka nan kuma saboda falala Allah da rahmar shi sai ce idan kuma suka bi annabi to zai ninka musu lada ninki biyu kaga saba ma annabi zunubi ninki biyu bin annabi lada ninki biyu sai Allah ya ce ya ku matan annabi wa may yaqanit min kunna lillahi wa rasulihi duk wacce ta kaskas da kanta da Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata amal salihan ta aikata kyakkyawan aiki tsakaninta da annabi ta bi annabi ta kaskas da kai gare shi duk abin da yake so ta yi abin da ya hana ta bari Allah ce ni utiha ajraha marratayn to wannan matar za mu ba ta ladanta ninki biyu ninkin bin annabi bin Allah ne bin Allah bin annabi ne to da haka Allah zai ba ta ladan ta bi Allah ta bi annabi nutiya ajraha marratayn watadna ala rizqan karima kuma Allah ce lalle mun tanadan mata arziki mai girma a wajen Allah shine a duniya ta aure annabi ta zauna da annabi lahira kuma ta zama tana daga cikin matan annabi shine rizqan karima Allah ya tanadan musu arziki mai girma sakamakon sun bi Allah sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيجمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya nisa annabi ya ku matan wannan annabi masu girma masu daraja masu ɗaukaka ku sani falassunna ka ahadin minan nisa ba fa daidai kuke da wata ɗaya ba daga cikin sauran matan duniya a idan aka zo aka ce wa'innan matan waye aka ce matan annabi muhammadu ne to babu wata mata wacce za ta yi alfahari da miji kamar nasu don me a kalli girman annabin da Allah subhanahu wata'ala ya tashi ya shi bai yi wani kamar shi ba da ya tashi zai bashi littafi bai ba wani annabi littafi irin nashi ba da zai bashi manzanci bai bashi manzanci irin nashi ba to da haka sai ya zama su ma matan shi suna da fifikon daraja akan sauran matan duniya sai ya zama darajar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta aure kadai Imam al-Bukhari yana cewa bi an sana min hunna bina'u da cewa su zamantakewa da annabi kawai ta kiyaye darajar Allah ya ba su daraja cewa tunda matan annabi ne ana saukar da alqur'ani a dakunan su zamu karanta wasu kona ma yace nan gaba kada kuma ko kai waye a duniya ran da ka mutu matarka ta halatta ga wani amma sai Allah ce to banda matan annabi su idan manzo da manzo Allah ya wafati to matan shi suna nan kaman yana da rai kuma suna tattaunawa da shi wata rana sayyidina Bilal Allah ya kara mashi yadda an fita roƙon ruwa ana fari a Madina sai an dawo sai Bilal ya biyo ya da Aisha ta ce Bilal daga ina ce Aisha musiba ta game Madina yau kwanan mu kaza muna fita ruwa ta ce haba Bilal me yasa kuka wahalar da kanku ka daga labulan nan na ɗaki na ka leƙa ka ce mu manzo Allah ya Rasulullah mutanen ka na son ruwa ka ga yanda za a yi Bilal ya ce na leƙa na ce ya Rasulullah mutanen Madina na buƙatar ruwa ya ce wallahi ban fita daga gidan ba sai na ga sama ta so mu haɗa gizagizai ta ce aini duk abin da ya dame da na je na gaya mai shi kenan kuma yanzu a duniya wace mata ce za ta yadda abin na mijinta a ɗakinta ko ba ta kwashe kayanta ɗakin ba akwai ta to ita sai da tuna aisha da aka binne manzo Allah ko tsutsiyarta ba ta ɗauke ba nan ta raba shimfiɗa ta jikin mai gidanta nan take kwana nan take wuni aka zo aka sanya sayyidina abubakar ta ce to ni ai abu ya min daɗi ga babana ga mijina ta raba shimfiɗa ba ta bar ɗakin ba sai da aka sa sayyidina umar shi ma dan ba ta da inda za ta kwanta ne wata rana sai na aisha ta yi mafarki wasu taurari guda uku sun faɗo ɗakinta da babba da mabiyi da mabiyi to sai na abubakar babanta Allah ya sanar da shi fassarar mafarki shikenan sai ta je ta gaya mata ce baba na yi mafarki kaji kaji ya ce to lokacin fassara muke mafarkin bai ba sai nan gaba ana zuwa aka binne manzo Allah sai zo ce Aisha to taurarin nan guda uku da yake gani wannan shine na farkon na biyun na nan na ukun na nan to da haka Allah ya ce su matan annabi lasunnaka ahadin minan nisa ba daidai suke da wata ɗaya ba daga cikin mata duk wata mai daraja a duniya to ba ta kai darajar matan manzon Allah to a nan ne ma malamai aka yi ta saɓanin ruwaya to ga Fadima ɗiyan manzon Allah ga Khadija matan manzon Allah ga Sayyida Amina ɗiyan manzon Allah to malamai dai suka juya aka ce kai abin da dai ake so a nuna in dai wajen aure ne to babu wata mata kamar matan manzon Allah Allah ya ce amma fa da sharaɗi abin da ya sa za ku samu wannan daraja in taqaitun idan dai kun kiyaye iyakokin Allah in kun kiyaye iyakokin Allah to shi ne zai zama babu wata mata kaman ku fala tahdana bil qawl Allah ya ce ya ku mata yan manzon Allah kada ku rinka sassautawa da yin magana ga wasu mazaje in kun zo za ku yi magana in kun zo za ku yi magana da wasu mazaje to kada ku koran yi masu irin maganganun masoya ya zama cewa matan manzo Allah za ta magana da wani kuma ya zama cewa tana mai magana kamar maganar masoyi da masoyi a'a kamar maganar bazawari da bazawara a'a ai Allah ya ce wa azwajuhu matum ai matayen annabi ai iyayen masu imani ne da haka iyakanku da duk wani wanda ya shigo wajen ku in ya ce salamu alaikum ku ce wa alaikum salam abin da ya tambaya ku bashi magana wani dogon labari bata taso ba dan darajar mijinku ubansu ne ku kuma iyayensu ne Allah ya ce fa yadma allazi fi qalbihi maradun balle wanda a cikin zuciyar shi akwai rashin lafiya na munafunci har ya rinka yin kwadayin wata magana an ce wannan magana ta sauka ne wani munafiki ne bayan manzo Allah yana rashin lafiya sai wannan munafikin ke cewa ai ko kun ga da annabi ya yi wafati ni zan aure Aisha munafiki ne sai da annabi ya yi wafati ni zan aure Aisha wani kuma munafiki ya ce ni zan aure Hafsatu sai Allah ya ce ah daga rashin lafiyan annabi na har ma ana sha'awan matan shi Allah ya ce to daga yau na haramta auren kuma ku kada ku ƙara yi wani wata magana wadda za ta jawo soyayya tsakaninku dan kiyaye daraja annabi wa qulna qawlan ma'rufa Allah ya ce amma fa duk da haka idan za ku yi magana ku rinka yin magana ta alkhairi kada ya zama cewa kuna korar sahabbai ba ku maida musu magana in za ku yi magana ku rinka yi musu magana ta alkhairi kuna musu wa'azi kuna musu nasiha kuna jawo hankulansu kuna nuna musu daidai in kun yi wannan to babu laifi amma duk wata magana wacce za ta jawo soyayya tsakaninku da wani an hana ka kalli darajar matan manzo Allah bayan fa annabi yayi wafati duk wanda ka je zaka ziyarta cikin su ba za ka je ka fada ɗakin ta bane sai ka yi sallama kuma sai ta ja labule tsakaninka da ita ita tana bayan labule kai kana bayan labule tukunkuyi magana in kun magana ka fita ita kuma ta ci gaba da hidimarta wannan na nuna cewa rayuwar manzo Allah na nan matan shi martabar na nan kamar yana nan amma sauran mutanen duniya duk wanda ya mutu da ta gama idda ta halatta ga kowa zai iya aurenta amma ban da matan manzon Allah wa kullu qawlan ma'rufa wa qarna
وإن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا Allah subhanahu wa ta'ala da ya ci gaba da maganar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ku matan annabi wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin ɗakunanku manzo Allah na nan kada ku rinka yawace yawacen da basu kamata ba bayan manzo Allah ya yi wafati kada ku rinka fita kuna yawace yawace kaman matan da ba su da mazaje ku mijinku na nan auren ku na nan kada ku rinka fita kaman matan da suka gama ta kaba to nan wa qawna fi buyutukun malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa wanda akwai wasu daga cikin malaman da suka gabatu wanda suke fassara alqur'ani da ra'ayoyinsu ba da yanda malamai magabata suka fassara shi ba kamar irin yanzu a irin masu fassara alƙur'ani da ra'ayoyinsu akwai irin yan tatsini suna fassara ƙur'ani da ra'ayoyinsu irin yanda fahimta ta zo masu wanda in ka ce masu wannan fassara ina aka samu ta ba za su kawo ma dai su ce sun fassara larabci ne wannan kuma ba ba karatu bane to irin masu wannan tafsirin idan aka zo wajen waƙar na fi buyutukunna sai su ce wai mata ku zauna a cikin gidajenku fita uku aka halatta ma mace wanda aka haife ta za a kai mu wanzami mata askin suna randa za a kai ta ɗakin mijinta randa za a kai ta kabari wannan fitar ce kaɗai aka halatta mata da haka daga askin suna ba ta ƙara zuwa ka'ina to ina zuwa neman ilimi ina zuwa ziyara ina abubuwa wanda shari'a ta halatta wanda za mu yi magana kan daga nan kuma sai ɗakin mijinta to yaushe mijin ya zo ya ganta ta gan shi daga nan sai kabari to ina maganar rashin lahiya ba za a kai ta asibiti ba to da haka imamu muqatil ya ce abinda ake ce ma wa qarna fi buyuti kunna yana fassara hadisin da manzo Allah yake cewa ne la tamna'u ima Allah masajidallahi manzo Allah yake cewa kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatan Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna fita su je masallaci musamman kamar sallar asbahi da sallar magariba da isha'i wannan ya halatta amma fa idan za su fita Allah sai ce wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula haka nan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa ziyarar iyayensu da yawa zaka ji Aisha ta ce na tambayi manzon Allah in je in gaida iyayena zaka ji an ce Fadima ta tambayi Aliyu ta je ta gaida Annabi zaka ji an ce matan manzon Allah sun je anguwa matan manzon Allah har kai amarya suna zuwa ina ji anan ne ne karatun bana ko wancan karatun ne na dare nake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi jira an je Madina matan mutanen Madina sun gayyaci muhajiruna mata su je su raka su kai amarya har ma da suka tafi wajen kai amaryar sai matan Madina suka roƙi matan Makka to mu idan muna kai amarya muna ƴan waƙe-waƙe wanda za a nuna an ɗauko amarya kuma Makka ba ku yi Aisha ta ce ai ko mu ke waƙa to da Allah ku yi mana irin waƙoƙin ku ku ɗebe mana kewa da su mana shikenan da yake Aisha ga ta yarinya ga ta fasihiya sai ta ce to duk abin da nace na waƙa ku rinka cewa shikenan ta rinka ce masu atainakum atainakum su ba suna cewa atainakum amma ba a waka atainakum atainakum atainakum biwadikum walaula jawharil ahmar lama kunna biwadikum tana waka ana ansa haka aka je aka kai amarya to lokacin ma da aka biyo ta wajen masallacin manzo Allah ka san mace na son ta burge mijinta da aka zo daidai saitin masallaci sai ta daga murya da ƙarfi ta ce atainakum dan annabi ya ji muryarta da aka dawo manzo Allah ya ji tana dawo ce Aisha an dawo kai amarya ta ce kwarai kuwa ta ce baka ji waƙar da muka bai ce ai ban ji ba sai ce biya mun in ji ta bibiya ta ce atainakum atainakum atainakum biwadikum walau la jawhar al ahmar sai ce dakata ba cewa zaki walau la jawhar al ahmar ba ki ce walau la da'atu rahman lama kunna biwadikum ai ba dan bin Allah ba da ba mu zo an goku ba kaga annabi ma ya gyara mata waƙar kai amarya to da haka mace ba idan ka haifi ya mace kinshe ta za ka yi a gida ba ya halatta idan kana da ya mace ba za ka karantar da ita ba to shari'ar musulunci ta wajabta mata wajibi ne ta fita ta tafi makaranta ta je ta nemi ilimi hakanan shari'ar musulunci ta yadda mata aure ta fita ta je ta sada zumuncin iyayenta an ƙara matsowa ne don wasu samu gurin zama ku matso sosai hakanan shari'ar musulunci ta yadda mata aure ta rinka zuwa aiki muhimmi na addini aikin gwamnati din nan ko aikin kamfani ko wasu ayyuka shari'ar musulunci ta yadda mata aure ta rinka fita tana yi amma la'alla za a ji karatu wani gingira misali yanzu sai ka auri mata ita wannan matan likitanci ta karanta amma ta kila yanzu babban asibitin funtuwa watakila ba wata likita consultant wacce take gogagga wacce za ta iya a fiɗa ko ta haike kaza watakila wata laruran maza ke yi to da Allah da ka kinshe matarka a gida da a ce kuma ga matarka a asibiti kullum tana zuwa aiki idan sauran matan musulmi sun zo ita za ta anshi haihuwa in operation za a ita za ta yi operation in wani rashin lafiya ne wanda ya shafi tsaraicin mata ita za ta duba in wani rashin lafiya ne wanda ya shafi bayansu ko cikinsu ko kirjinsu ita za ta duba da Allah da ka kinshe ta a gida wani ƙato yayi da ka bar ta sai wannan yafi saboda Allah to don haka kamar aikin asibiti ya halatta mata su je su yi karatun likitanci kuma wajibi ne mazajensu su basu su je su rinka yin aikin asibiti don a kiyaye mutuncin mata don idan aka hana matan zuwa to wallahi wata matar ta ka arne zai sa hannu a gaban ta shi huda to me aka yi kenan ko mace za ta iya aikin kamfani watakila kamfani ne ana saida ma maza kaya ana saida ma mata kaya to da a bari a rinka zuwa ana cakuɗe ɗaya ne a wajen siye a ware nan go a ce mata su rinka zuwa wajen wancan suna siye a kamfani maza su rinka zuwa wajen wane suna siye bai fi tsarki ba to kuma ka auna ka faɗaɗa ka faɗaɗa har kasuwanci mace za ta iya kasuwanci ga shago ne wanda ake sai da kayan da suka shafi mata misali yanzu abin da ya shafi irin siket gajeren wando rigan mama irin wanda mace za ta iya bukatar ta gwada to in namiji ne za ta gwada ba dai a ta ba mu lamba kaza ba a je a dawo da shi amma in uwarta ce mace ma da ta ganta za ta yi lamba wannan da kin sa zai maki da kin gwada ya uwarta ce mace to ko irin wannan kasuwancin ya halatta mace ta buɗe shago ta taho daga gidanta cikin hijabinta cikin suturarta cikin mutuncinta ta zo ta buɗe shagonta abin da ya zama namiji in zai zo ya saya kasa haɗa jiki kasa haɗa mu'amala nawa wannan kaza ya aje ta miƙo mai ya ɗauka ya halatta to da haka ya halatta mace ta yi aikin gwamnati ya halatta mace ta yi aikin kamfani idan mun kula a nan gun na yi maganar rufaida matar da hannun roƙi cewa da Allah wani ya sa sunanta har yanzu ina bara a mace ce amma likita duk yakin da za a ta ita ce mace mai kula da ba da magani maza na can suna gwabza yaƙi ita kuma duk wanda aka yi marauni ita za a ɗauko a kawo mawa za ta sa mai magani za ta rinka bashi abinci za ta rinka bashi ruwa har sai an gama yaƙi a ɗauko a taho da shi to in dai zamanin manzo Allah wannan matan na yin wannan yanzu kai kuma ina ka samu hujjar da zaka ce matarka ba za ta yi aikin asibiti ba ai dai annabi ake koyi da shi to gashi an yi to amma duk da haka abin da ya sa al'umman musulmi suke kyama aikin mata na asibiti da aikin mata na gwamnati shine abubuwan da ake gudanarwa a gurin za ka je asibiti sai ka iske ofis ɗaya ga teburin matarka nan ga teburin wani ƙato nan kuma an ce wai department ɗinsu ɗaya wai dinnan suke aiki kana iya zuwa ma ka iske ta ɗauko waya tana nuna mai wani abu ga kafaɗa shi ga kafaɗarta wannan an shiga haramci ko idan a ofishin gwamnati ne kawai kana iya zuwa ta zo ta ce ma to an turo aiki za mu je samina Abuja rana kaza kuma za mu kwana kaza da haka da ni da abokin aiki na kana ji ya zo kowa gidanka ya saka ta a mota ce da ita shi ya bar tashi matar ita kuma ta bar nata mijin to yanzu waye mijinta in ba Allah ya kiyaye ba to da haka shi tsarin ne na gwamnati ya kamata gwamnati ta taimaki al'ummar musulmi ta canza musu tsari nan gurin an ce department din mata ne to ya zama na mata ne na yin an ce ofishin maza ne ya zama na maza ne maza su duba maza mata su duba mata ko lokal gammanci aka zo aka ce mace darakta ce ta wani abu to ya zama kuma a yi darakta namiji yana kula da harkar maza mata kuma suna kula da harkar mata da yara yanzu da aka ɗauki ƙaramin yaro wanda bai magana ka kai asibiti ba duka gogaggen likita ba ne zai iya gane matsalar shi amma wata wadda bata san abcd ba tana zuwa ta ɗauke ta juya ta juya ta taɓa kunne ta taɓa wuya ta taɓa ciki ta ce wayo cikin shi ke ciwo ita ce akwai ƴan kanwana ko sai kaga ta zuba da ta bashi sai kaga ya gya tsaya wake amma ga gogaggen likita ya kasa saboda su mu'amalar su ci ku da aikin ne da tsarin shi ya kamata a canza kamar irin makarantu ne da yawa mu musulmi muna kyamar ƴaƴanmu mata su ta makarantar da ta wuce sakandare saboda abubuwan da ake ba su da kyau kana da ya ta isa aure kana son ta zo ta yi aikin da za ta taimaki addinin musulunci amma kuma ta tafi ta je an ce duk abin da ta ga dama ta yi yanzu a jami'o'i doka ce namiji kada ya shigo gun mata amma ba doka ba ne mace ta shiga gun maza ai ta ta kai kanta tana da yanci wannan kaga ai kuskure ne ai ga yan jami'a na haka ne ko namiji ya shiga wajen su shine laifi amma su su shiga wajen shi ba laifi bane to ba cinya ba kawo baya to kalli wajen bautar ƙasa sai a ɗauko yar jihar katsina a ce an kai ta ido an ɗauko yar jihar sokoto an kai ta anambra mai zai hana ta lalace in ba Allah ya kiyaye ta ba to don haka mu musulmi kamata ya tunda Allah ya fara ba mu dama a cikin gwamnati kowa gwargwadon girman ofis ɗin shi to ya rinka gyarawa in kai darakta ne a ma'aikata to tunda Allah ya baka dama a nan inda kake ka yi ƙoƙari ka fidda wajen mata daban a yi masu ofishinsu daban wajen maza daban in harkar yara da mata ta zo a ce mata su duba in harkar maza ta zo maza su duba yanzu misali aikin ɗan sanda sai ka zo ka ce ɗan sanda mace ba za ta yi aikin ɗan sanda ba to da Allah ya zai a gano miyagun mata a dai akwai miyagun mata barayin awaki barayin waya ko ko da dilla barayi dillalai wanda barayi ke kai kayayyaki a gida to ya zai a gano su dole ka ban mace ta aikin ɗan sanda amma ne ya zama cewa za ta yi aikin ɗan sanda bisa tsarin addinin musulunci tun daga kayanta a yi mata kayan da musulunci yadda da su aƙalla ko da ta sa wando ta sa shet to dai a ba ta hijabi ta sa in wanda ma ke da fahimtar niƙabi ce ta rinka sa niƙabi kuma ya zama kada a ofis ta rinka cuɗanyan maza da mata da haka aikin gwamnati akwai abubuwa da wajibi ne matan musulmi su yi idan ba mu yi su ba to matan arna za su rinka yi ma matan mu illa mazan arna za su rinka yi ma mazan mu illa haka nan wajibi ne mace ta rinka zuwa ta'aziyya wajibi ne aka a ce wa karna fi buyutu kunna wacce ta mutu kace Allah ya ji kanta ki zauna nan a'a zamanin manzo Allah mata suna zuwa ta'aziyya da haka wajibi ne in kana da mata innarta ta mutu ko babanta ko wani dan uwanta wajibi ne ka ba ta dama ta je ta aziya ka ai ta rigima da kai ka ce ai Allah ya ce wa qarna fi buyutukunna amma ran da maciji ya biyo ta a gidan wa ran da maciji ya biyo ta a ɗakin ta ran nan ma wa qarna a to larura ce kenan to duk sauran wa'annan larurori ne ran da ba ta da lafiya dole ta je asibiti dole ta je ta nemi magani tunda kai ba likita bane to da haka dai wa karna fi buyutukunna irin yadda aka yi ta yi daɗin nan yana daga cikin abin da aka jawo iyayenmu wallahi suna da basira ta ilimi amma irin wannan abubuwan ya jawo aka dakile su dacewa ake wai in mace ta karatu da yawa za ta raina mijinta to shi mijin me ya hana ya karatun da yawa da mace baiwa Allah ta kai alamtara kaifa sai dai ai ta koya mata addu'ar zaman tsakar gida addu'ar zaman ɗaki addu'ar shiga ɗaki addu'ar tarban miji ka ji shirme ga ina ba ba su sun yi karatu ba to da aka wajibi ne ƴaƴanmu mu bar su su yi karatun addini mu bar su su yi karatun zamani amma kuma duk da haka ba mu da hurumin da za mu hana su aure wajibi ne idan kana da ƴa ta samu mijin da za ta aura to wajibinka ne ka batta ce aure ka aita rigima da kai ka ce kai dole sai ta yi boko a'a ta samu miji tana so ce aure to kai ka tuna idan dare kana buƙatar matarka ya kake ji in matar ta ce ba za ta yarda da kai ba daɗi kake ji to ita ma fa Allah ya mata irin wannan sha'awar ka aita rigima da kai kai sai ta yi boko in ba ta yi boko ba ba ka ba ta a'a wallahi idan ba ka yi hankali ba in ka bacce ka ce sai ta yi boko to za ta ɗauko maka ɗan ɗan boko ba ɗan boko ba ɗan ɗan boko yawwa akwai ɗan boko akwai ɗan ɗan boko to za ta zo ma da ɗan ɗan boko ina fata an fahimta yawwa to da haka wajibi ne lalle a kula da mata a ba su dama su je su nemi ilimi shehu ibrahim radiyallahu anhu a cikin nasiyoyin da yake yi yana cewa ya ku mata ƴaƴan musulmi zahimna ila nailul ula yace ku zaba zuwa ga neman ilimi yace amma bi abdanin fala yace amma wajen gogayyar kafada maza da mata ce banda ku irin wannan yadda ake cewa an danna mata an hana masa haƙƙinsu mata kaza mata kaza da ka su fito ai gwagwarmaya da su wannan ba gaskiya ba ne duk matar da ta zo kina ɗakin mijinki sai maki wa'azin cewa wai ki fita ki nemi ƴancin mata to wallahi ta zuba maki da mutunci ke mace sarauniya ce ki kalli tun daga wajen neman aurenki da wani ɗan matashi ya ƙyalla yana son ki kullum ki cikin shi ya nemo ya kawo maki a zo a ce ya kawo kuɗi a kai gaisuwa ke za a ba a kawo kuɗin jin magana ke za a ba a kawo sadaki ke za a ba ya tashi ya kwashe shagon shi ta ya maki lehe a gama ya yi maki wannan bayan an gama kuma ki zo ki zaman ki babban aikin ki kawai ki kamfato abinci a buhu ki zuba a tukunya kuma kin bi shi ci ki ci koshi ki kwanciye watakila shi yana ce ana loda mai buhu to yau sai wata ta zo ta ce a'a ki fita ki je ke ma ki nemi yancin mata wai abin da take so in ke yar baro ce ke ma a dinga loda maki buhu a baro da Allah wannan masoyi yake ce in ke yar siyasa ce yanda kato zai ihu ya ce sai wani ke ma ki ce sai wani wannan masoyi yake ce da haka masu kirari a nemi ‘yancin mata, sunan ƙungiyarsu masu kirari a nemi cin mutuncin mata. Da haka mace tana da daraja, tana da ‘yanci, Allah ya ba ta dukkan sutura, Allah ya ba ta dukkan girma, amma yanzu turawan duniya ne wanda suka yi ban kwana da Allah da manzo Allah su ne suke ƙoƙarin su jawo mata su fito da su waje su wulakanta su. ai in kika zo na za a danna haƙƙin ki to mun ji yanzu wanda suka fita suna neman haƙƙin haƙƙin ƙwaya nawa suka kwato haƙƙin ƙwaya nawa suka kwato in banda sun zama fetsararru marasa mutunci marasa ganin girman Allah da manzon Allah wanda yanzu hatta fina-finan nan da ake yi abin da ya hassasa su neman 'yancin mata mace ta ki zama ɗakin mijinta ta ƙi neman albarkan mijinta ta ƙi neman yadda Allah da annabi da mijinta ta fita ta shiga gari kuma yanzu matanmu na cikin gida bari in baku wani misali da matar da ke aiki wacce e ta gogen ta tafi aikin kullum tana can da aiki da ke da kike ɗakin mijinki don Allah ki kalle ta da ke da ita waye su kwanci hankali ita kwanci hankali kullum tana can in ba ce za'a ba babban aikin babban satifiket ɗin da za ta fara ansuwa satifiket ɗin dillanci sai ta fara ɗan sai da ɗan kunne sai ‘yan atamfa wata wani sai ka ji ana cewa ai ai wancan ai bashi da ruwa take ai ko wannan watan sai da ta bamu buhun shinkawa kaza karshen wata za mu haɗa mata kullum tana ofishin 'yan sanda tana gidan masu bin bashi an maida ta dillaliya ke ko kina ɗakin mijinki sai abin da mijinki ya kawo maki kici amma bawa yana ce aikin mata aibi ba ne wancan maganan nana amma yanzu wannan aikin abin da yake haifarwa har yau ka je guraren ma'aikatu ka ce don Allah kana neman mace ma'aikaciya a cikin mata ɗari ma'aikata kana neman guda goma waɗanda ba abin bashi a matan da tukunna ka ce ga mata ɗari ma'aikata amma dan Allah kana son ga guda goma wanda ba sa cin bashi akwai amma mata aure fa kina ɗakin ki zaune sai abin da mijin ke kawo miki in kika ji ki da bashi ke kika nema da haka musulunci ya feɗa komai ku zauna a cikin gidajenku ku bi Allah ku bi annabi ku kiyaye iyakokin Allah da annabi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula Allah subhanahu wataala ya ce kuma ku mata kada ku rinka yin fita irin fitar matan jahiliya ya matan jahiliya suke fita shine imamu qatil ya ce shine mace ta fita ta bar gashin ta waje ta bar gaɓa'uwan ta waje yace ta ɗauki mayafi ta lulluɓa amma wannan mayafin bai rufe ɗan kunnanta ba bai rufe abun wuyanta ba shine tabarrujul jahiliyatul ula to mu yanzu wannan tabarrujin mu shine ma al'adar mu yanzu matar da za ta sa hijabi har idan kafa ido kafa rufe hannu rufe ta zo ta zagaya za ta anguwa wannan ita ce lokal ita ce ba ƙauya a abin da ake so idan anguwa za ta ta ɗauko a tamfan nan mai tsada ko laisin nan mai tsada wanda mijin da ya siyo bai da arzikin a sa mai kasan kida hukuncin matan malam bahaushe kenan in tana gida yadda ka san ya fasa dutse ke kata kata amma in za ta anguwa gobe akwai sunan wanci to tun yau za ta fara guga ka a ɗauke wuta a kai ta a kalmi a wanki a ɗauko turare mai tsada a aji a je a yi kitso ko a yi shamfo to duk ba laifi ba ne to amma in za a fita ya za a fita shin da kika sa waɗannan kayan kin kawo lullubin da Allah ya ce a rufe su ke rufe turaren da manzo Allah ya ce duk matar da ta shafa turare wani wanda ba mijinta ya bai ji kanshi da ana Allah ta tabbata a kanta ya kike da wannan turaren to wannan masu dan hankalin kenan don ko wanda suka yi ban kwana da Allah da manzon Allah ne su ne fa irin wanda manzo Allah ke ce mana sinfani min ahalin nar manzo Allah ya ce wasu kalan halitta guda biyu yace yan wuta ne maza Allah ce amma ban gansu ba nan gaba za su zo da ya faɗi na farko sai ya ce na biyun ya ce wani sa'un kasiyatun ariyatun da wasu mata wanda gaya sun sa tufafi amma tsarara suke da Allah wani irin mata ne namu na yanzu in riga za ta ɗinka dama sai ta rinka ce ma tela kawai rigar nan te mun yawa in wace mun yawa za mu rigima da ki so nake ta matse ni akwai wadda idan za ta sa riga wallahi sai kawayenta sun tattaru an kama riga an ja kai akwai wanda yake ce mu yace wallahi malam wasu in ma za su za su irin wannan shiga ko abincin da za ta ci ta koshi ba ta sa ba ta ci wai kar cikin ya daga rigar ta ki shiga an yi riga iyaka faɗa da ta ɗaga hannu hamma ta buɗe nan an rarrake wuya duk wuya buɗe rabin mamuna buɗe kafaɗa buɗe kuma riga ta matse duk inda wata ƙiba take jikinta rigan nan ta bayyana ta kuma ta zo ta yi wani la'anannan siket siket ɗin ‘yan wuta nan sama an matse duk inda za a yi sha'awarta ta matse ya fito can wajen ƙafafu kuma an yi mai bal an buɗe shi sai dai ta tara mata ƙura yana buga iska na shiga ba haka suke yi ba in wajen rufe gashi ne an bar gashin buɗe mai ɗan mutunci ce za ta samu wani irin ɗan gyalen na a tsokanin shari'a ta yafa in tana ɗan jin kunya shine za ta ɗan sa ɗan hijabi iya wuya sangalin hannu buɗe gwiwa buɗe ko ina buɗe to mazala ce irin waɗannan mata ya ce ‘yan wuta ne ya ce kafiyatun gaya sun sa tufafi ariyatin amma fa tsarara suke mazala ce ma'ilatun ga su karkatattu yanzu da Allah duk matar da ta sa irin wannan suke ɗin ko irin wannan rigar dan Allah za ta miƙe ta tafiya lahiya dole ya ta rinka gaggan tsarewa saboda rigar ta yi mata kaɗan maza Allah ta ko mumilatun ko masu karkatarwa duk imaninka da kaga irin wannan sai sha'awa ta zo ma dan duk abin da ke sa ai sha'awar mace ta fito da shi manzo Allah ya ga kaman mu gane ba sai ya ce ru'usuhunna ka aslimatil buhut yace kansu yadda ka san tozan raƙumi alma'ilati mai karkacewa haka kansu yake dala idan raƙumi na tafiya ya tozan shi ke yi ko to su in suka sa takalmin nan mai tsini ana kwas kwas kwas ya kanke kana tsayuwa guda manzala ce to haka kansu yake manzala ce wa'annan mutanen biyu la yadkhulna aljanna manzala ce wallahi ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha manzala ce kuma wallahi ba za su ji kanshin aljanna ba manzala ce ku dakata ku ji wa inna rihaha la yujadu min masirati alfi'am yace ka san ko kanshin aljanna ana samu shi ne daga tafiyar shekara dubu amma matar da ke irin wannan shiga ba za ta shiga aljanna ba ba za ta ji kanshin aljanna ba to kai da kaban matar ka tana yi fa ba za ta yi wuta ita kadai ba tare da kai za a tafi kai da kaban yarka tana yi ba za ta yi wuta ita kadai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da yashe ta shekara goma sha biyu bai mata aure ba ta je ta ɗauko zunubi to wannan zunubin yana a kan shi wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗaki shi kaɗai sai sayyidina Ali ya ce ma sayyidina Fadima Fadima ki tashi mu je mu gaida manzon Allah ta ce falamma da kallahu wajadnahu yabki buka'an shadida tace da muka shiga ɗaki muka iske manzo Allah sai muka iske manzo Allah yana kuka raras sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na kuka sai na Fadima ta ce sai na miki da ce hibbi wa qurrata aini mallazi abkak masoyina sanyin zuciyata me yasa ka kuka yace Fadima abin da ya sa ni kuka daren da aka yi isra'i da ni an kai ni gidan wuta na ga wasu mata daga cikin al'ummata ana musu nau'o'in azaba da kala-kala mazala ce na ga matar da gashin kanta aka kama aka rataye ta sama na ga matar da harshenta aka kama aka rataye ta sama na ga matar da mamunanta aka kama aka rataye ta sama yace na ga matar da an kama ƙafahuwanta da hannuwanta an ɗaure a wuyanta wuta tana shiga ta dubaranta tana fita ta bakinta yace na ga matar da ake ma azaba kala miliyan ɗaya sai na faɗi mata ƙara tashi ta fashe da kuka ta ce ya rasulullahi me aikin wa'annan matar haka yi musu wannan azaba manzo Allah yace matar da aka rataye ta da gashin kanta ita ce matar da ba ta rike gashin matar da ke barin gashin ta waje to azabata a gidan wuta ƙugiya za a sa a sama a rataye ta gashin shine igiyar a rataye ta tana lilo wuta na cinta Allah matan mu ba su barin gashi waje to kun ji azabar manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce masa na Fatima amma wacce aka rataye ta da harshen ta an kama harshen an sagale ta sama maza Allah ce wannan mai cutar da mijinta ne da maganganun banza an wulakanta ni an ci amana ta sai Allah ya saka min ai wannan zalunci ne ai da mun kai azzalimi ne kaza kaza kaza maza Allah ce to ranar kiyama harshen ta za a kama a sagale ta da ita a gidan wuta maza Allah ya ce matar ko da za a kama ta mamunanta za a kama a sagale ta nan ga wuta na cinta ta alaihi salatu wasala ce ita ce matar da ke ɓata shimfiɗan mijinta malamai suka ce mai yin zina wasu kuma suka ce a matar da ba ta share shimfiɗan mijinta manzo Allah alaihi salamu ya ce amma wacce aka kama ƙawahuwanta da hannuwanta ga macizai da kunamu suna cizanta Allah ya mai da kanta irin kan alade jikinta jikin jaki manzo Allah ce annamimiya kenan ta dau magana wannan ta kai ma waccan wance ai kin ji an ce kaza kaza kaza ai gidan su wance ma kaza kaza kaza da Allah mata ba su annabi man ci irin wannan maza Allah ce to annabi me yake ta dau magana wacce ta kai mu wacce kazzabatu kuma wacce take makareciya in ta zo ta shirya wani makircin da wata kare sai ka sha mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kuma matar da ita kuma Allah ya mai da surata irin surar kare ta zama kaman kare idan ta yi haushi sai wuta ta shiga ta bakinta in za ta yi tusa sai wuta ta fito ta dubararta manzo Allah ya ce wannan kuma mai gori kenan da an magana in banda zaman haƙuri ai ni ka san nan gidan dai ai ba matar zama nan gidan bace in banda kaddara ƴaƴa me zai zaunar da ni to ke a gidan waye a gidan uban wace ce ke in banda kaddara da haƙuri kaza kaza kaza oman nan ma sai na saya to shi shekara nawa yana sai maki zani kin taba dinka mai rigar sallah manzo Allah ya kuma hasadatun mai yawan hasada duk inda ta ga mijinta zai wani abin arziki zai taimaki wani ko zai taimaki wata ta dinga kulla sharri da makirci kenan to yanzu duk wayannan halin wanne ne matan mu ba su shi yasa manzo Allah ya ce na leka gidan wuta sai na samu mafi yawan ƴan wuta mata ne Aisha ta ce ya Rasulullahi saboda me yace ya kaso wannan la'ana wa ya kafa wannan ashira ya ce suna yawan Allah ya tsini Allah ya tsini Allah ya tsini Allah wa dare sai Allah ya saka min an zalunce ni kuma suna butulce ma abokan zama manzo Allah ya ce da mijin mace zai hidimta mata tsawon zamani sai in ya bata mata rai yake suna ai zaman hakuri ne wai malamai suna bada hikaya a wani ba ma yi kaya bace wata waƙiya ce ta auku irin wannan don ku gane makircin mata a nan ƙasa aka yi wannan wata mace ce mijinta yi amarya ita amarya irin baiwa Allah nan ce ta yi karatun addini ita kuma wannan dai irin taladan noman nan ce ai ka san taladan noma kowace ba da kawai ake ko yawwa amma dai ai ka ga da hankalinka ai baka ɗebo ya ayya nasu jaraba masalan ba sai ka wai sai ka wai ga so ya samo mai mutunci mai hankali wannan ta dinga kulla makirci ta dinga kulla makirci don ta kore ta wannan kawai sai ta ce mai gidan to mai gida wance akwai wani mutum da ke shigowa ran da baka ɗakin ta kuke wannan baiwa Allah kuke to shikenan ai baiwa Allah ta kassara ka aka kawo ma shege a gida da ta ga ya fara fahimta ita wannan uwar gidan sai ta samu irin yara anguwa ta ce da Allah ga ya can gun an yi shanya kaga ga ɗari biyu ɗauko min wandon can ka kawo min zan wani abu da shi amma kaka gaya ma kowa aka ɗauko wando aka kawo mata ana nan ana nan rannan kawai cikin dare sai ta lallaɓa ɗakin wannan kishiyar da wannan wandon sai je ta ɗaga irin labulan nan na bango su tara sai ta matsala wando ita bayan Allah bata sani ba suna kwance kawai sai ta ta dan hito kawai sai ta ce inna lillahi mai gida hito yau ga wani a cikin gidanka kaza kaza yayi nan wajen da gudu ai daman na gaya maka yau Allah ya tona asiri wannan baiwa Allah tana ɗaki miji ya buga ta tashiya akai shi kuma da yake huhun ma'ahu ne kawai ya kama gaura mata mari ba bincike munafuka sai ya bugu ya wuce waje ta ce gida ana wannan kawai ita ma ta fa su ga ma wandan shi ya ma bau wandan shi hujja bata tabbata ba to malam da aka dinga bi gun yan sanda sai kotu aka je kotu da Allah ya taimaki alƙalin ya bincika ya bincika sai ce a zo mai da uwar gida da aka zo da uwar gida ya kai ta prison ta sati biyu ta dawo sai ya ce in akwai yaran gidan cikin yaran gidan da aka kamo ni aka ce za a kai shi prison ya ce shi ba ruwan shi wallahi wannan wandan wane ne kuma wancan ta ce ya ɗauko ɗari biyu ta bashi daga nan wa aka biyo abu ta zo ta bayani da kanta gashi gashi gashi gashi to ka ji wa shagon matan zamanin mu amma fa duk wannan abun ka san inda suka koye kallon satellite nan suka koyi wannan makirci a nan ake koya ma mata makirci su kuma da yake ba su da lissafi sai su kauce su zaɓi duniya akan lahira Allah ya kiyaye mu wala tabarajin tabarajil jahiliyatul ula wa aqimna sala to wa aqimna sala Allah subhanahu wataala ya ce mata bayan kun kiyaye wannan fita to kuma ku rinka tsaye da sallah a cikin gidajenku ita mace yana daga cikin abin da ke mamace wahala sallah yadda kake ganin ta da hankali in dai kyale mace za a yi kace kyale ta za ka yi wata rinka sallah da kanta to a cikin ɗari sai ka yi sa'a za ka samu ishirin kowa ya san wannan to shi yasa Allah ke masu gargaɗi ku tsaye da sallah kuma Allah subhanahu wataala cikin su tsaye da sallan nan sai Allah ya ba su wani muhimmanci yace cikin tsaye da sallan nan da za ku yi mace ta yi sallah ta farilla a uwar ɗakinta ya fi mata lada da ta yi sallah a falo haka nan mace ta yi sallah a falanta ya fi mata lada da ta je masallaci ke jam'in sallah ki sallah ke kaɗai a uwar ɗaki to ladan shi kamar kin yi sallah a masallaci ne tare da nima to da haka Allah na umarnin mata mata ku rinka tsaye da sallah ku kula da sallah wannan zamanin da ya zo ake ta kicin sai mata sun fita sun tafi masallaci gaskiya ne zamanin manzo Allah mata na zuwa jam'i amma daga wucewar manzo Allah zamani ya lalace sai da sai na Umar ya hana mata zuwa sallah suka yi ta complain suka yi ta complain wannan matar ta ce kai wallahi zan je in gaya ma annabi ka hana mu zuwa masallaci sai na umaru ya kyale ta bai ce komai ba nan ta ce to wallahi tun da dai na tambaye ka ko ka ce i ko ka ce a'a duk i ne guna kawai ta kama zuwa masallaci zamanin sai na abubakar haka zamanin sai na umar da ya zama halifa to ya zama idan mata sun je kuma a gidaje sai mazaje su ta kawo ƙara ai an je masallaci an yi tsaye gumi tsakanin matan wani da wani an yi faɗa da sai na umar ya tashi zai hana sannan sai ya ce mana ibin shi a masallaci yau sallar asuba zan dan yi jinkirin hituwa in a lokaci yayi a tada sallah gidan sai na umar sai ya ce ma matar shi to kin shirya masallaci ko ta banza da shi sai ya tafi yana fita sai je ya samu wani lungu sai ya koye shikenan ta yi alwala bagazam da sauri tana zuwa kawai sai ya bi ta da gudu ya kai mata rarama ta subuce sai ta yi kwana he gida ya ta yi masallaci aka yi sallah bayan an gama sallah sai ce da Allah wajen matan na a ce ma mata ta ta jira ni ya san bata zo ba yana zuwa gida ya kama faɗa ke da man ha in ta ta kike kina cewa za ki je masallaci to ina kike zuwa sai shi haba Umar ai ban ƙara zuwa ai zamani ya lalace yau da wani ya biyo ni da gudu har sai da ya kama ni fa yace a to ai tunda sunna annabi sai ce wallahi ban ƙara zuwa duk wanda za ta ba hana ta ba to yanzu da Allah ne ke aukuwa gun tahajjudi akwai yarinyar da ubanta ya hana ta taɗi da wani amma sai ta kyaukyar tahajjudi kullum ta ce ta ce tahajjudi sai su ce wani gusu gama taɗin su har wajen ƙarfe ɗaya tukun ta dawo gida ta je tahajjudi matan aure da ake ɗaure magindi sai sun je ta hajjiri shi irin wannan ne to da haka mace ki zauna ɗakin ki ki nafila iyakar gwargwadon ikon ki ki kwanta kusa da mijinki ya ji ɗumin ki ki ji ɗumin shi yafi maki je wannan yawon ta hajjiri yafi maki lada da haka ni ba na ce zuwa ta hajjirin mata haramun bane amma dai mata su kiyaye wallahi ki sallaki a gida ya fi maki lada da ki teki ta hajji kuma daga nan wasu fitintunu suke kulluwa da haka a kiyaye wa kimna sala ku tsaye da sallah ku kiyaye iyakokin Allah a cikin sallah to ne kamata mu kwana saboda lokaci sai kuma Allah ya kai mu rana gobe sai ko mu ci gaba daga sauran aya haka aka man an zo gobe daga nan zaka tashi waqi wa'ati na zaka ci gaba Allah ya mana muwafaka sadaqallahu alazim alhamdulillah to akwai tambaya ne to to me tambaya ke cewa wa alaikum assalam amin amin na'am to alhamdulillah dan uwa ne ya ce ya gama karatun shi ya gama digiri kenan ko kuma yanzu aiki yake nema to muna addu'a da shi da dukkan yan Najeriya wanda suka yi digiri a wannan shekara Allah ya ba su aiki mai kyau wanda za su taimaki kansu su taimaki addini alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam amin so to mutumin da ke zagin shugabanni tambaya biyu zagin shugabanni ba addini ba ne kana da shugaba ya yi abu ka ce Allah ya tsine mu shugaban ƙasa Allah ya tsine mu gwamna Allah ya tsine mu ciyama to wannan abun ba addini ba ne abinda magabata suka koya mana cewa idan aka ga shugabanni sun yi kuskure abinda ake cewa Allahumma aslihi a'immatana wa wulata umurina Allah ka gyara shugabanninmu da majibintan lamarinmu idan ka ce Allah ya tsine ma shugaban ƙasa sai ya tsine mai ba zai sha wuya inan ne na mulkinka ka kai za ka sha wuya wani malami ya taɓa buga wani misali ya ce wayan da misalin 'yan Najeriya muke da shugabanni kamar direba ne aka samu wata katuwar dab sai aka cika ta da kiras-kiras na kwai ko kuma aka juya kwai a ciki sai aka samu direba aka ba shi motar sai aka samu wata matattar hanya kamar irin hanyar misali ka ce irin hanyar birnin gwari misali sai aka samu wannan hanyar sai aka ce to ku 'yan Najeriya duk ku shiga gaba ku rinka ba shi shawara yadda zai zai tafi amma wancan kwan na ciki naku ne kai he ka rinka cewa ai ka daga kafa duk rami da ka gani shiga kawai wa zai asara ko to shugabanni addu'a ake masu ta alkhair addu'a ake masu ta alkhair idan shugabanni an ga sun lalace cewa ake Allah ya gyara su ya gyara al'amuransu in sun gyara sai a ji daɗi in sun lalace to mu za mu sha wuya in shege na mulkinka to shegen duka za ka ci an fahimta wannan shi ne to kuma masu zagin shugabanni an ba su kaso kuma su zalunci to ai wannan su ma sun zama azzaluman kenan daka da su da shugabannin da ɗaya daka shi shugaba duk wanda aka ba ka san haƙƙin mutane ya ba su haƙƙinsa shi ne dai kalas Allah ya mana muwafaƙa wa alaikas salam alaikas salam na'am na'am na'am eh yanzu idan ƴaƴanmu mata sun yi karatun boko kuma dole su amfana mana to bai kamata dai a bar su ba abinda ba za a iya raskar shi duka ba ko ba za a kyale shi duka ba in aikin asibiti ta yi kenan kai ka sa ido a matsayinka na uba idan kwanta kana da ikon yin magana to ni yata za ta rinka zuwa aiki amma dai gaskiya irin wannan uniform din da za ku yi mata gashi gashi ni ina roƙon alfarma a canza mata a yi mata iri kaza iri kaza in ka kula yanzu irin asibitocinmu ai nas nas suna sa hijabi ko to idan an yi irin wannan tsokanin shari'a kai sai ka samu kyautata ma shari'a sai ka dan ƙara mata tsawon shi ya kai inda ya kamata sai ta naɗe sai ta naɗe in ka je ka ga an kai ta wani ofishi inda bai kamata ba kan kira shi a gaban nan to yan nan tawa da Allah ya kamata a canza mata ofis saboda kaza kaza kaza kana yi ana yi abin mu Allah gyara har sai ya gyara insha Allah wa alaikas salam eh ita budurwa ya halatta ta sa turare eh budurwa a rinka sai mata turare ne kanshi ta rinka sawa ya halatta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴaƴan ku mata ku kyautata musu ku rinka yi musu tufafi ya ce ku rinka yi musu kyaututtuka ma dan ai kwaɗayin son su ko ta ga ta yi wankan la'asar ɗinta an samu irin turaren nan na kan ta zo minti biyar an ji shi bayan ta wuce minti goma yana nan an sai ga matasa na ɗan ɗaga ido sai ta samu mai aure a wuce gurin yau mata aure ce mijinta aka ce ta samu insha Allah kalas to da kai wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh eh shi ladan ladan kanin liman ne sai liman yayi ladan yake yi da haka ladan bai da damar ya kabbara sai liman ya gama kabbara sai liman ya ce Allahu akbar tukun ladan zai ce Allahu akbar in ruku'u ne sai ladan liman ya ce Allahu akbar ya gama ruku'u tukun ladan zai ce Allahu akbar ya ruku'u shi wa ladan matsayin shi da lasifika ne bai da wata daraja lasifika ce kawai gaya mutane ke liman ya kaza da haka bai da wani bambanci idan suna yi tare ya zama abokin liman in ya kabbara harama da liman ya sallama tare da liman bai da sallah an fahimta yawwa in kuma duk a sauran ne liman na ragan shi wa'ancan wa'ancan ne to yana da aikata laifi a cikin sallar shi ina fata an fahimta Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukanmu abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mana wannan ƙasa ta mu Allah subhanahu wataala ya zaunar da ita lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya alfarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kalas fatiha da salatul fati ayatul kursi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu abin da za mu hidimar sallah آمين آمين آمين آمين آمين